na makarantar wannan masallaci mai albarka na stm da ke karce madina dai a birnin yami jamhuriyar nijar don gabatar da karatu na al'usulun talata wa adillatu wa na al'allama a shek muhammad bin abdullahab allah ya ji kanshi da rama da sauran wanda suka rige mu ko kuma ta mutu allah ka samu cikar imani wanda muka yi da ranar landi wadda landi ta ta dace ne da 24 ga watan biyu hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara bakwai wanda ya dace da sha takwas ga watan 8 miladiya 2025 wanda wannan shine darasi na nawa darasi na 14 kuma muna shahi na 18 ko muna gane ko a satin da ya wuce muna bayani ne akan wato cewa duk wanda suka mutu wato ba su hijira ba alhali sun samu damar yin hijira suka tsaya suka ƙi hijira su ta inda za a ba su dama a saka musu mara su bauta ma Allah suka iya zuwa can suka zama su inda kahirai suka hana su har suka mutu a nan to Allah ya ce wayannan makoma su jahannama kuma ta yi muni ta koma a cikin jahannama sai Allah ya istisna ya hidda wasu yace sai waɗanda suka masu rauni ne cikin maza ko cikin mata ko cikin yara wanda ba su da wata dubara za su yi ta su yi hijira duk wata hanyar za a yi ta hijira ko babu hali na buzuri ko babu hali na sanin hanya ko makamancin su dai wanda shari'a ta san da irin wannan lalurorin to irin wannan su Allah subhanahu wataala ce waɗannan Allah subhanahu wataala ya yahe mu domin Allah ya kasance mai gafara ne mai yahiya ne shine yace wa qawluhu ta'ala shahi na 18 wa qawluhu ta'ala da fadar Allah madauki sarki da ce ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina wanda kuka yi imani kenan dalilan da ke sa na mutun dole shi hijira daga garin da ba a bari ya bauta ma Allah ta inda za ya bauta ma Allah ya zama wajibi Allah ce ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina da kuka yi imani inna ardi wasi'a ku sani kasata tana da yarwa fa iyaya fa'budu ni kadai za ku bauta ma mun gane kenan ko kamar yadda karatu da mun kare yanzu Allah ya ce halakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunhum ka khifatikum anfusakum kadhalika nufassilatu liqaumin yaqilun ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne zaka bauta ma in zaka dauki bauta ka azama wani Allah kamar ka daidaita wannan abin da Allah na ka walakanta Allah kamar yadda kai baka reda a daidaita ka da bawanka ba in an ka ce bawan ka daidaita kai yake an walakanta to haka na kai ma bawan Allah an ka daidaita shi Allah ka walakanta Allah da haka bauta ana yin tana kadai ga Allah duk wanda kai bauta gare shi ba Allah ba to ka sani ka zama mushriki Allah kare shi yasa Allah ce fa iyaya ni kadai fa abudun kuke bauta ma na akwai abin da ma at-taqdim ma haqqu ta'khir fi al-hasr gabatar da abin da ya kamata a bar shi karshe sai aka fara da shi yana nuna takaito abin mun gane domin asalin kalmar fa abudun iyaya ku bauta min ni kadai a matsala ce fa iyaye ni kadai yanzu ba mai shiga sai Allah fa abrun ku bota mai kamar yadda ta iyaka na'bud kai kadai muke bota ma asalin kalmar shine na'budu iyaka kai kadai muke bota ma amma sai an kawara da iyaka don kada a bar kofa ga wani kuma gane yanzu in kace na'budu iyaka Allah muna bauta maka wani na iya shigowa amma in kace iyaka ka fara kai kadai to babu wani mai babu mai shiga cikin sai Allah to shine malai والدليل وليست نزلت قال البغوي الامام البغوي يتي رحمه الله الله يجي قنشي نزلت هذه الايه في المسلمين وقع تاسب كان ga musulmi alladina bi makka wanda suke a garin makka walam yuhajiru musu hijira ba saboda uzuri ya gitta musu amma duk da haka nadahum Allah bi ismil iman nadahum Allah bi ismil iman duk da haka Allah sai kira su da sunan imani yana ashe akwai abin da zai iya tsaida ka ya hana kai hijira amma kana nan mai imani amma wanda sun sun samu dama ba su yi jira ba har suka mutu haka da su wayannan kafirai matsin kafirai suka mutu kuma su ne makoma su mutu jana kenan a wani akwai abin da zai same ka kai aiki na kahirci amma baka san kahiri ba mun gane kenan ko akwai abin da zai faru gare ka kai aiki na kahirci amma baka san kahiri ba saboda lalura ko saboda baka sani ba ko wani abu duk suna gittawa kai abin da yake na kahirci ne amma baka zan kahiri ba amma inda ka sani ko kun babu wata lalura ta sa kai abin to ka zama kafiri yanzu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin mutanen bani Isra'ila sun ka gabata wasu abu mutum biyu suna tsaya sai suka zo suka ce suna bautar gumki sai aka ce wannan mutum biyu ko dai ku yi wata ibada ga gumkin ga ko kuma mu hana ku wucewa sai suka ci to ba mu wani abu da za mu ba da matsayin ibada ga goma kangana da kuke bauta ma suka ta ko ko kuje na ka kamo kace gashi na kamo kuje na ba su ni dai a bari in tayata kai bauta ga gunki suka ce ko haka kai shikenan sai gwada ta kai ne kuje mi kuje bale roman kuje sai kamo kuje ba su sai su fakalli sabila sai ta kai ka gama aikin kare sai su harkokin gwada ya ta shi wallahi ko kuje bai zai kama bai ba su dan in ya kamo shi ba su matsayin ya bauta mai kenan yace wallahi sai a kashe shi sai aka kashe shi akan haka sai aka ce sai sharhin masu shari'a su ce shi ma wancan wanda ya bada kujen da ya kama kujen bada da ya ba su min babin darura saboda sun ci lissashi kasu kashe shi ya ba su amma su ce shi ba tare da ba shi aiki ne na kafirce yi amma bai kafirta ba amma tun da yanzu abin ya yi mudabaka da zuciya shi abin da aikata ya rai da cikin zuciya to shi kenan ya zama kafiri mun gane kenan ko shi yasa Allah ce man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha duk wanda ya kafirce bayan imani kafircin ya tabbata gare shi illa man ukura sai wanda an ka tilasta shi kafircin sai ya aikata shi amma wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciya tana cike da imani amma ya faɗi kalma ta kafirci misali ya zagi Allah ko ya zagi manzo Allah ku ya wani aiki na kafirci da baki amma zuciya bata da ba to Allah ce wannan yana nan da imani shi illa man ukriha don tilasta shi an kai wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciya tana da kiran imani muna gane kiran ko da kenan shine malai ce waga ta safi mutanen makka wanda su mutanen makka akwai wanda hijira sun ki ne da gangan suna da rama akwai wanda uzuri ne to su wanda uzuri ne ya tsaya su wannan babu lai gare su wa dalilu alal hijira dalilin cewa kuma ai hijira mina sunnati ta bangaren sunna zumun kawo ta bangaren ayoyi ko to sai bangaren sunna qauluhu sallallahu alaihi wasallam magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la tan qatul hijra hijira ba ta yankewa hatta tan qatil tauba har sai in lokacin da tuba zai yanke wala yanqadu wala tanqadu tawbatu duka mutuba ba ta yankewa hatta ta tsuru shamsu min magaribiha sai ranar da rana ta hito daga yamma ana nibin ta hito daga gabas sai ya waye sai a ganta hito da yamma da manzo Allah ce duk lokacin da rana ta fadi sai ta so gurin al'arshi ta yi sajada in ta yi sajada sai ta nemi Allah ta ce ta hito sai Allah ba ta dama to yar da ai tashi kiyama in ta yi sajada ta nemi izini ta hito ta gabas sai ta ce a koma inda ki fadi ki hito ta nan to shi ne da an galana ta hito ta yammatu tashin kyama ya ranar shi kenan wanda ya imani imani shi a hannun shi ran da bai yi ba ko da ya yi imani ran nan ba zai yi amfani ba kai ba ma wanda ya bai imani ko wanda ya imani inda zai yi sallah ko shi zaka ko shi azumi a ran nan ba Allah ba a ba da lada dan ta kare wanda ma ya imanin radda rana ta hito daga gabas daga yamma ya tsayo gaba ko da zai yi sallah ya yi azumi ya yi duk wata ibada zai yi babu lada dan an rufe yanzu babu wata kowa ta ibada za ka karba shi yasa mai tuba in ya tuba za ka don inda akwai dama a karba da ba wanda ya imani in ya yi sallah ko ya yi zaka ko wani abu za a karbe na ce wanda ke tsaye tuba shi ke da bukata da sai fiye da wanka dan shi wanga ya imani an riga an karbi imani kuma ya wasu ibadu an karba rubuta bayan lada to shi wanga yana yake tsaye tuba daga sabon da yi kuma Allah ya ce ba ya karba lokacin kuma gashi Allah ta da cewa mai rahama na mai jin kai saboda ya baka dama baka amfani da tafsir ta kure ko ba haka ba da haka babu wato kowa ta hijira ka bar inda aka hana ka addini inda ba a saka maka mara ka hitsari ka bar shi ka koma inda aka baka dama ka yi addini a saka maka mara ka hitsari ka bauta ma Allah da so wajibi ne sai ranar da rana ta fito daga yamma ta yi gabas ran ina babu dama ranar ko ka hijira ba ta da wani amfani shine ma'ana abin balan mastaqarra fil madinati umira bi baqiyati shira'il islam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina sai aka umurce shi da sauran shari'o'i misalin zakka misalin zakka a Makka ba a zakka sal ko sallah ba fara ba sai shekara uku ne sun kace abin ga suka saura shi hijira ka fara sallah shekara goma da manzon Allah ya yi Makka ko sallah ba yi mun gane sai da ya zo da Madina sai aka umurce shi zakka wa sawmi aka umurce shi azumi eh azumi wal haji kuma shi haji wal jihadi da jihadi wal adhan da wani kiran sallah wal amru bil ma'ruf da atashi ayi wa'azi wannan haya anil munkar da hani daga muna kenan bagar zalika daga wani wannan min shara'il islam na shari'ar musulunci akhadha ala hadha 10 sinina wannan aiki yayi tsawon shekaru 10 a Madina yana yin shi wa ba'daha bayan ya shekara 10 a Madina yana wannan aiki tuwfiya sai Allah karbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salawatullahi wa salamuhu alaihi tsira Allah da aminci Allah tabbata gare shi wa dinuhu baqin amma addinin shi yana nan tsaye shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai da na umar ya zo ya ce a duk wanda ya ce maza Allah ya rasu shi zai sare mai waya don bai yiwuwa na ce maza Allah ya rasu saboda ya rudu ya rudu ya dime sai da abubakar ya karanta aya ma kana muhammadun abahada min rijakil walakin rasulullah wa khataman nabiyyin sai manzo abubakar ya ce umar ya ce ni aya ga na ya karanta su dubu na shuda su dubu na karanta ta amma sai wani fahimce ta rike cewa ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mutuwa ka san wani bai mutuwa ta zo sai ta rudar da kai to irin hakan nan to shine sai abubakar yayi huduba yace man kana ya abudullah fa inna Allah hayyun la yamut duk wanda ke bauta ma Allah to Allah raye ne baya mutu wa man kana ya abudu muhammadin fa inna muhammadan qad mat wanda ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bauta ta ma to manzo Allah ya rasu dai yana inda Allah za ka yi to za ka ci gaba in kuma don muhammadu sallallahu alaihi wasallam za ka yi to yanzu sai ka tsaye da bauta wannan yana nama ba a bauta ma wanda ke mutuwa ana bauta ma wanda hayyun ne layan Allah ka dake mala ya ce eh lokacin ina mun dawo